بسم الله الرحمن الرحيم ونون مجموع وما جهلت حق فافتح وقل من بكسره نصب نعم ونون مجموع فافتح نعم ففتح shi nuna majmu'in nunin jan نعم amma jihin su haka da abin da kuma da surjin نعم dama mun faɗi a baya kun gaya maka a waɗanda suke harfi yana mutum ya ba ga ga harka ko نعم shine tasmiya da muna ake da tasmiya نعم
sannan da jam'i da muna ake da jam'i نعم shine abin da muka faɗa yana son ya gaya maka ya za ka iya bambancewa tsakanin jam'i da kuma tasmiya نعم domin a rubuce idan ka zo sai ka kamar daidai ce kamar misali yanzu a halin nasaba da halin jarra an kake نعم.
zai gina نعم
da halin jami'i in kake zai in kake zai gina halin jami'i نعم in kake zai daini نعم.
halin tafiya نعم duk gaba ɗaya kowanne daga Mhm.
ciki sai ka ga babu manci a wajen rubuta rubutawa na'am da shi sa sai yake son ya gani cewa tsakanin nunin nan na jami'i na'am da kuma nunin tafiya ya za ka iya domin in ba a nunin ba inda za ka yi manci haka haka yadda za ka rubuta zai daini haka za ka rubuta zai gina na'am babu manci shi ne yake da ban wanda a halin rafa'a haka zai gane zaka yi na'am a halin rafa'a na jami'i kuma zai tuna zaka yi duna na'am haka kan alibi ne na alama rafa'a nan kuma wawi da alama rafa'a na'am idan kuma a halin nasba ne da halin jarra ai tasmiya zaka ce zai daina zaka ce mu rubuta zai daina Mm.
ko na'am ko kuma ra'ayi zai daina abinda zaka faɗa na'am idan kuma a halin jami'i ne shi kuma ya zaka faɗa Mm.
shi ma haka abinda zaka faɗa jami'i zaka ce a ra'ayi zai dina mu rubuta zai dina ai abinda zaka faɗa na'am zai dina da zai daina na daina ake mu zaba mu na'am shi ne ke zai nuna maka cewa ita nunin nan Mhm.
ya ita ce ta ɗaya take nuna maka bambanci tsakanin waɗannan abubuwa na'am shi ya yake wa nuna majmu'in wa ma zai ta tare da fasta na'am da hanci nunin jam'i Mhm.
da abin da ya rasu da jam'i na'am kaga abin da makaranta a baya kaga zai zai jina Mhm.
a mata a kai mata Mm.
shi ne sai ce wa kalla man ta zai jina kaza na'am ya karanta wanda ya turi da kasararsa ya karanta kwarai da gaske a ce mutum ya yi furci da fata bayan nunin jam'i ne kuma a ce ka an yi kasara Mm.
wannan ya an yi karanci kwarai wato kaga a cikin ana mata kasar ku ana yi akwai wani mawaki da yake cewa ma za ku take su ara'u minni wa garjawun su haddal arba'ini na'am an haddal arba'ini ya kamata ne eh amma zai ce haddal arba'ini na'am sai ya mace shigira wanda ka'ida an dai gani ne kamata ya nuna sai ya zama cewa an masa fata na'am shi ne inda yake magana na'am wa nunu ma tunniya nunin abin da ake an ansa suniya kuwa Mm. wal munhakibi ko mula haku mula mula haƙi da suniya bi aksi zaka ku ta'amalu na'am ko malamai sun aiwatar da shi da aksin wannan na'am shi kuma kaga a cikin nan inda yayi wannan aka ce za a yi masa fata shi kuma ka kasara za a yi kaza za a yi mishi kenan kaga na'am sai ka ce zaitani Mm.
kaga sai da guda biyu kenan na'am halin najiba da halin jara sai ka ce ra'ayatu zaitani na'am marar su zaitani Eh, eh, na'am kaga duk kitara za ka masa na'am fahimta sai zai ka faɗa ka to shi ma akwai waɗansu waɗanda daga cikin malamai waɗanda suke ganin cewa shi ma ta duniyar nan kamar yadda aka faɗa a ce an ce akal waɗansu daga ciki sun ce wancan a nunan nunan jami'i an ce fata a je masa amma an ce sun mulki kira ko bambanci to isra'ila haka shi ma wannan nunin tasniya din Hmm.
shi kuma kisra ake masa amma shi ma akwai wanda suke suka masa fata su ma na'am ala ahwaji na takallar a shi na'am ala ahwaji ne da aka mata Mm.
amma sai aka ce ala ahwaji na takallar a shi aka masa fata na'am shi ma wannan akwai wanda suke magana da cewa ai masa fata shi ma ka shi ma Mm.
ko kuma aka san wannan na'am wa ma bita wa alifin kad jumi'a shi kusar da Yuktaru.
jirgin wata nafi ma na'am shi kuma lokacin da mana ya gama a cikin waɗanda suke hana masa niyaba har har har ah, har ah, wata biyu ne ake masa niyaba da wato harafi na'am kaga yanzu nan cikin muke magana muka ce alifi ya zama alamar rafa Mm.
a alifi harafi ne.
Eh.
amma ya zo ya tsaya yayin niyaba gani ga harka harka eh.
haka na inda muka ce ya tana zama alamar nasba da Mm.
jarra Mm.
shi ma kaga nan ya yi harafi na'am ta zo ta tsaya a matsayin harka harka eh to sai kuma yanzu ya zo ya koma kuma inda yake akwai inda kuma harka za ta tsaya da yaji da yaba ga wata harka kuma ya yi na'am shi ne abin da ke maka magana na'am shi ne cewa babu kawo allifin tarjimiya Mm.
abin da ya zama an yi masa jam'i da sada alifi na'am da yuktar da jarri wajen nabi ma ana masa kasara da halin jarra da halin nasuwa ga baki daya na'am duk idan aka ce abin da ake masa jaka jam'i da alifi da ta Mm.
shi ne abin da yake za ka iya samun shi ma mufradinsa a cikin jam'in na'am idan ka cire alifi da ta ɗin No.
nan kuma yanzu hindu sai ka ce hijaz na'am
to wannan shi ake kira jam'i mu'annas kali kali na'am jam'i na mace ne amma ku fitace abin da za ka ce ku fitace saboda daga cikin su za ka iya ware mufradin sa kaga cikin da ka ka tira a cikin ka za ka iya samun jinta na'am amma yanzu idan ka ce gulu Mm, jam'i na tafsiri na'am ai a cikin gulu din nan kafin ka samu yin da sai kai wani gyare-gyare su kunna kafin ka Mm, yi. amma cikin da ka kawai alibiyar za ka cire kana liƙa alibiyar sannan sai ka yi da na'am ku shi ake kira jam'i mu'annas kali ne na'am ku duk inda jam'i mu'annas kali ne yake Mm, kamar musulma da kace musulma na'am
ko mu'mina da kace mu'mina na'am salisatu sa'ibatu sa'idatu sa'ihatu duk waɗannan kaga alibi da da ta kace karawa Na'am.
daga sunan mufradin sai sai koma din jam'i to wannan shi ake kira din imam al-sali Mm.
to kaida yanda ake masa ikrabi wannan a halin rafa'a zaka ce inda na'am zaka yi rafa'a akan ta'in na'am halin nasba da halin jarra Mm.
shine zarfi jarra wa nasba ita ba yanda za a yi kasara ai nasba ta bayyana gare ki Mm, sai dai a halin nasba da halin jarra take kasara kai kasara sai ka ce inda na'am idan ka ce ra'aitu aya kaida dan inda ta ya kamata za ka ce.
ta eh inda makulin makulin shi ba dama sai ka ce hindati na'am haka na a halin jarra marar bi hindati Mm, kaga da halin nazma da halin jarra duk gaba daya yau kuma Kasra.
kasra idan ka tsaya mahallin nazma ne nasba, eh, kaga shi kenan yau kasra ta yi niyaba gani da da fataha eh shi za a yi shi irin wannan niyaba bayan da za a yi ka taɓa ganin sa da fata sai dai kai ka kasra Mm, sai ka ce yi za ka ce muslimatin ko minatin qanizatin sa'ibatin abidatin sa'ihatin duk gaba daya ba dama ka ba ka taɓa ganin an ce sa'ihata ba ko muslimata ko mu'minata ba za ka taɓa mm, da shi ƙa'idar na'am kaza ulatu haka na ulatu na'am shi ma ulatu shi ma mulhaqi ne da jami'i mu'annas salim na'am domin an ce ƙa'idar jami'i mu'annas salim shine wanda idan ka cire aliji da ta za ka samu ƙwaya ɗaya da ya ko ɗaya da samu na'am to amma yanzu ulatu idan ka cire aliji da ta ɗin na karshe Mm, ai ba a taɓa jin wani alkula ba na'am ba a taɓa jin sa ba na tara a cikin hukunci Na'am.
kaga shi ulatu ba jami'i mu'annas salimi bane yayi kama da jami'i mu'annas salimi na'am tun da kamar su da suke jami'i ma'anar zalimi akwai alifi da ta a ƙarshen sa sai aka ce to a shi ma a yi alhaji sa a rantsa da shi da jami'i ma'anar zalimi a rantsa da raji kamar yadda ake wa jami'i ma'anar zalimi ulatu ma'anar sa sahibatu na'am kamar yadda yake cewa ulatu hamlin na'am kaga ma abu tashi na'am to kaga sahibatu hamlin na'am shi ma kaga yayi daidai da kamar yadda zaka ce sahibatu kace sahibatu Mm, a ga an sahibatu zaka da sahibatu zaka ce kace sahibu an shi zaka ce zamu furta da ko na'am to kaga a nan wajen shi ma a sai ulatu Mm, ulhaki ne da jami'i mu'annas salim ba jami'i mu'annas salim ba na'am shi ma ana masa diraji kamar yadda ake jami'i mu'annas salim ba ulatu sai kace ulatu hamlin na'am idan a halin nasba da halin jara ne sai kace ulati Mm, ba dama kace ulata na'am shi ma ba zai yi ba Mm, ya ce kaza ulatu haka na ulatu shi ma ana masa diraji kamar yadda ake diraji jami'i mu'annas salim na'am wallazi isman kadjil da wanda karfi ira aka sanya shi isman suna ne azri'atin na'am kaman azri'atin na'am shi ma azir abin din nan suna ne wani muhalli ne a can asham an kiran sa azir atu na'am to amma shi ma azir atu din nan ba azir atu ba azri'u bane Mm, kaga akwai azri'u na hannu Isra'i ko eh, to ba wai shine aka yi masa jam'i na azir atu ba na'am a'a sunan waje ne ake kiran sa azir atu na'am shi ma kaga a cikin nan ba wai a'a za ka iya samun mufradi ne a cikin sa to da haka in haka ne a cikin shi ma mulhaki ne da jam'i mu'annas kalmi ko da shi ma duk suna wanda yake an kawo shi kamar irin azir atu Mm, shi ma sai a yi masa irabi irin irabi na jami'in annan shalimi a halin rafa a masa damma a halin nasba da halin jarra a masa kasa na'am fihi za aidan kudil shi ma kudin an karbe shi aidan kuma cikin zance ga kamar irin yadda ake wa irabi jami'in annan shalimi shi ma ana masa irabi jami'in annan shalimi kamar irin wannan shi ma mala shi jami'in annan shalimi na'am wa jurra bil fatahati ma la yansarif ma lan yusau aure ku ba al'amrasi na'am to kuma sai ga cewa haɗi na yau akwai wanda shi kuma yau Mm, san an ce kasara ita ce ta ja na zuba sai suka haɗu da halin zuba da halin jara duk gaba da sai aka kasara kasra, to eh, akwai waɗanda su kuma sunan da yake shi kuma yau fataha ce ita kuma ta ja kasara din sai ya zama shi kuma sunan ba a yi masa jarra haka sun wancan kenan Na'am.
sai dai a halin jarra da halin fatahar shi kuma duka masa fataha gaba ɗaya na'am shine ake kira ma layan sarki na'am to shine yake shi kuma wajurar bil fatahati ma layan sarki an jarranta abin da baya sarrafa bil fatahati da fataha Na'am.
amma yanzu Ahmadu na'am shi Ahmadu ba dama ka taba jin an mana kisan an ce Ahmadu sai dai a ce Ahmadu a halin rafa Ahmada a halin nasba to a halin jarra ma da ya kamata ka ce Ahmadu sai ka ce Ahmada na'am shi kuma yau kaga kenan fata ka ga Ka ga kasara.
ka ga jarra kenan ai yau kuma sai a masa fata na'am kaga sai ka ce marutu bi ahmada ba za ka ce marutu bi ahmadi ba da jira na'am an shi kuma aka san wanda shi kenan na'am shi ta yake wajen rabin fasahati ma la yanzu ne haka na ana garantin ma abinda baya garantin rabin fasahati da fata malam yusuf mutukar amma shi kuma wannan ka'idar mutum ba a raba shi da wani abu bane na'am yanzu ahmadu din nan da ka raba shi ka ce ahmadikum da sai ka mata sharar na'am sai ka ce marartu bi ahmadikum na'am
marartu bi ahmadikum ka ta mata sharar saboda me saboda shi ahmadu din nan ka raba shi da kum na'am da sai ka mata Mm.
sharar amma da ahmadu ne shi kadai Mm.
to ba dama kai mata sharar na'am amma idan ka raba shi to sai ka mata sharar na'am shi ta ce malamin sa Na'am.
mutum baka raba shi zuwa wani abu ba au yaku ba'da alradi ko kuma baka zama ka kuturta shi da alifi da lafi yanzu da ahmadu kuma ka sa masa alifi da lafi na'am to sai ka ce marautu bil ahmad na'am ko da baka raba shi da kowa ba in dai ka sa masa alifi da lafi Na'am.
sai ka masa sharra da Na'am.
ka ce marautu bil ahmad amma idan dai shi kadai ya rage lafi kansa ba a raba shi da wani abu ko kuma ba a sa alifi da lafi ba Mm.
ko ba dama ka masa sharra na'am waja'alni lina- linahwi yaf'alani nuna raf'an Raf'an.
mutasina wa tas'aluna na'am to kuma bayan ya riga ya gama maka wancan cewa akwai inda wani wasali yake zuwa ya liyaba ga wani wasali Mm.
kamar yadda muka ce a jami'i mu'annafi galibi kaga jarra tana liyaba ga fataha Mm.
kuma amana ya tarihi shi kuma yau fataha tana liyaba ga jarra na'am ko na'am to sai kuma har ila yau sai ya ga cewa to wannan suna kenan Na'am.
akwai a cikin shi ma inda wani harafi kuma yake zuwa ya yi liyaba shi kuma yau harafi ne zai zo ya liyaba ga wani wata jiki harka na'am amma kuma yau ba a suna bane a cikin shi ai kira amsalatul hamsin na'am shine ya fa'alani ka fa'alani ka fa'aluna ka fa'aluna da ka fa'alina na'am waɗannan sune sunaye guda biyar fitai guda biyar waɗanda yau kuma wata bi harka ta take zuwa ta zama niyaba ga harka Na'am.
Wata.
na'am kaga shine ya kawo maka misalin guda ɗaya ce wata harka sanya da na hau ya fa'alani nuna ka sanya nuni Mm.
shine wata alin nuna ka sanya nuni da na hau ya fa'alani da fi'ili wanda ya kama da ya fa'alani na'am mutum da yake ya fa'alani Hmm.
yana nufin duk fi'ili wanda yake yana da aliki na tafiya na'am kaga ya fa'alu ne asalin sa Mm.
sai kace zaidun ya fa'alu in kace zaidani sai kace ya fa'ala ne Na'am.
da tasniya ka kawo na'am to kaga wannan alifin na tasniya ne Mm.
to duk inda fi'ili ya zo da alifi na tasniya to nurin da take gaban sa ita ce take zama alamar rufu'a a wajen sa.
na'am
a ka gane ko na gani a can wajen idan ka duba a nan wajen rigimar take a cikin anahu a nan wajen dama a nan wajen ne na'am ka gane tsakanin rikici tsakanin tasniya ta suna da tasniya ta da fi'i na'am tasniya ta suna asalin idan ka ɗauke ta za ka ce zaidun shine mufrad na'am a cikin inda kace zai jin nan ai an ji wani nuni wanda yake ba a ganin sa amma kuma ana jin sa a lafi na'am in kace zai jin za a ji ka lafi ka dauro wani nuni na'am amma nunin nan da ka daura ai ba a ganin sa Mm.
zai jin na'am to idan ka zo za ka kawo ta tsiya in kace zai da sai a ce ina nunin nan wanda ka faɗi ta a mufradi sai ka ce to na ƙara ta zai gani na'am sai ka fito ta kuruku na'am to sai aka ce to tunda haka ne a ce nunin nan kawai tana zuwa ne domin ka gyara abin da ka kawo a can mufradi din nan na'am
ka ce zai tun an ji ta yanzu da kace zai dama a ji ta ba sai kace to gashi na ce ni domin rabar kina a ce nunin nan kawai ka kawo ta ne domin ta zama musanye ta mafarkin ta haka ita ba ta wani aiki a cikin mafarkin ne suna Eh.
a ce alifin nan shi ne karshen tasiriya ta suna na'am to da ka sai muka ce alifi shi ne alamar rafa a nan ba nuni ba na'am
amma da muka zo a wajen fi'ili sai muka ce ya fa'alu an ji nuni ai ba a ji nuni ba ko Mm.
to in ka ce ya fa'alani to yau kuma sai aka ce ajibin nan ba shi ne alamar rafa'a ba a kan yau kuma yau nunin nan ita ce alamar rafa'a na'am
kaga ka'ida ya kamata a ce zai dani an yi an ce alibi ne alamar rafa'a in aka ce ya fa'alani ma a fi'ili a ce alibi shi ne alamar rafa'a to duk alibi da nuni mun kara suka zama mufradi suka zama tasmiya ya fa'alu mufradi ne ka kara ma alibi da nuni ya zama tasmiya kace ya fa'alani na'am yaidu mufradi ne ka kara ma alibi da nuni ya zama zai dani kaga ya kamata a ce lirabin su iri ne haka to sai aka ce ba iri ne ba Mm.
a nan a zaidu sai muka ce alifi shi ne alamar rufa na'am domin nunan nan kawai ta zo ne domin ta tsara raunin da aka yi na can da mu furashi da aka ce zaidu na'am a nan kuwa ya fa'ala ne sai muka ce ya fa'alu Mm.
ai ba mu ce wani ya fa'alon ba ya fa'alu kuma muka ce kaga a shi baya buƙatar ka bayyana wani nuni a can na'am kaga idan ka ce ya fa'ala ne to sai mu ce yau kuma nuni ita ce alamar rafa domin ka'idan nahu karshen abu shi ake son ya zama shine alamar mutanen Eh.
to a shi kenan a zaida ni zaida shi ne alama kawai alifin shi ne alama kan nunan nan ka kawo ta ne don ka ƙara wancan amma a yaba alani shi kuma a nan wajen karshen yaba alani nuni ita alama raba saboda ka sai muka ce ashe a tasniya ta fi yaba alani nuni ita alama raba amma a tasniya ta suna hadisi shine kuma shi alama raba wannan nunin ba ta da wani amfani to wannan shine da cikin kullun da zaka je ganewa tsakanin tasniya ta suna tasniya ta in ba haka ba duk lokacin da aka ce maka me alamar rufa'a a cikin suna sai ka ce ni bayan kuma ba ita ce alamar rafa ba hadisi ne a cikin alamar fi'ili kuma shi kuma nuni shi ne alamar rafa to kawai wannan shine cikin da za a gane to da kan ce zai dani ya alani sai ka ce alibi a ce shi ne alamar rafa amma ya alani nan kuma nuni shi ce alamar rafa shi za ya ce a nan wajen ka sanya nuni ka zama ita ce alamar rafa inda ka zo ka samu alibin tafiya shi ne ya alani da kuma tafi alani yalla ya fara da yani ko ya fara da sani duk dai ba ruwanka kawai nuni ta ce alamar rafa wata jikina da kuma ta jikina shi ko ma'anar shi ne idan idan ya sama shi ta mahaɗa ba sai ta same shi sai ka tuka jikina shi ma'anar wajen alamar raba a cikin yini kamar tafi adinin dama ita ta ita kaɗai ta mahaɗa ba ta bace sannan sai ce wata sa'aduna shi kuma ta sa'aduna ta ga jam'i ne shi ma jam'i kamar yadda muka faɗa a can wajen a fi'ili da ya fa'alu ne sai ka ce ya fa'aluna kaga anan wajen tun da can bayan bukatar nuna sai mu ce nuna ne ita alamar ba amma a zaidu can idan ka ce zaiduna sai mu ce to ai asalin sunan zaidun ne sai raka wannan nunin ta karshe ka gyara wancan nunin sai a can wajen ka bayyana ta sai wawi kuma a nan wajen shine alamar ba a nan wajen a suna a jam'i wawi shine alamar ba amma a jam'i na fi'ili kuma nuni ita ce alamar ba kaga taf'aluna to kuma yau nunin nan ita ce alamar ba an gane ko to shi ba abin da za a gane kenan idan tasmiya ce ta fi'ili ko kuma jam'i a jam'i tasmiya kai ta suna ko kuma jam'i da suna to wannan alibi shine alama rafa'a ko kuma wawu shine alama rafa'a an kace gani alibi shine alama rafa'a ko kuma zaituna wawu shine alama rafa'a amma idan a fi'ili ne in kace ya fa'ala ne nuni take alama rafa'a ko kuma ya fa'aluna nuni take alama rafa'a an gane cikin ko wannan shine abin da za ka gane ka gane wannan irabin da tafiya da kuma na gani to dai kaga sai kama da daga cikin nan ya ba alani sai kama wace fara da ya amma bai kama wace fara ta ba kaga za ka kaddara ta alani na'am san kuma a ƙarshe sai yake tafi alula shi kuma sai kama maka wanda ya fara da ta sai kuma kama maka shi kuma wanda ya fara da ya ba kaga akwai yasa alula ke kaga idan ka hada gaba ɗaya idan za ka amfani da ya fa alani sai ka ce ya fa alani ta fa alani ko kuma ya fa alula da ta fa alula ko kuma da tafi alila shi ne tafsira kaga ka hada guda biyar kenan to waɗannan su ne alamu ne guda biyar da ake kiran su a Allah sai wanda subutin nuni tabbatar da nuni shi ne alamar rafa'a idan kuma ka saba nunin to kayi nasiba kenan ko kuma kayi sharri kaga shi sa ta mu'ali ta fa in lam tafa'alu wa lan tafa'alu kada a cikin ka'ida lan shi inda lan ta zo kana alamar nasiba ne kaga tafa'alu ne a nan wajen amma sai saba nunin domin ta zama lam nan shafa nun nan shine alamar nasba wa lam lam tana yin jazma ne amma alam na kira kaga dai wannan filin inda ta shine sahihi ne sai aka daure shi amma ta fa'aluna kanan wajen sai yake fa'in lam tafa'al kaga a cikin shafa nuni shine alamar nasba shine alamar jazma shine alamar daure shi za a nan alqur'ani da yake fa'in lam tafa'alu wa lan tafa'al lam tana yin jazma ne sai shafa nuni nan tana yin nasba sai shafa nuni kaga dan nuna maka shafa nuni da alama dauri shine kuma alama a can wajen kaga yake lan tanalu birra kaga lan tanalu ne amma sai aka shafa nuni aka ce lan tanalu birra aka shafa nuni duk wannan abubuwan ka gane cewa ne shafa nuni shine alamar nasba a irin wannan fi'ilan kuma shine alamar dauri ita a wajen yake wa hasuha shafe nuni jazmi kima alama ce da jazmi ka dauri wannan kuma nasba kaga daurin shafe wannan nunin shine zai zama alamar jazba shine zai zama alamar jazba kalam ta kuni kalam ta kuni na'am kaga lam ta kuni na dai a kawo lam sai aka shafe wannan nunin sai sai ke lam ta kuni na'am bisa ruli madala na'am ruli na ne shi ma a kawo lami cikin jazba sai aka ce bisa ruli madala na'am kaga duk anan wajen ya nuna maka alamar nasaba da halin jazba duk gaba da shafa nudun nan suke zama alama. Alhamdulillah. Alhamdulillah.